sallama yin amfani da sadaka haramu ne a hajji ko yin amfani da zakka da za ka kuma Allah ya ce ɗauki da wasu fasa'is keɓance keɓance wanda a ciki akwai abinda an halatta ga sauran al'umma amma shi manzo sallallahu alaihi wasallama bai halatta gare shi akwai abin da yake an hana sauran al'umma amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an halatta masa akwai kuma wasu abubuwa wanda ba wajibai bane akan sauran al'umma amma shi manzo sallallahu alaihi wasallama aka wajabta a kansa to wannan yana daga cikin abubuwan da yake wanda za a faɗa wannan babun yana daga abin da yake ya halatta a haƙƙin sauran al'umma amma shi manzo sallallahu alaihi wasallama aka ce bai halatta ba a haƙƙinsa
حدثنا آدم حدثنا شوبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال naji aba huraira Allah ya ƙara yadda gare shi ƙala aba huraira yace
أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر صدقته a sayyidina Hassan ɗan sayyidina Ali ya ɗau dabino ƙwayar dabino guda ɗaya daga dabinan da yake na zakka ne نعم فجعل في فيه ya sanya ƙwayar dabinan nan a bakinsa
فقال النبي صلى الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce كخين كخين fito da shi, fito da ita يدرها wato ana faɗa kaha kaha ko kahe ko kahin kahin eh, ko kai ka ah, to duk ah, shi yasa akwai lugogi har guda shida a cikin wannan kalma Ah, yadda ibn malik yake faɗa a littafin da sin wannan kalma tana daga sunayen fi'ilai Ah, amma a tufa aka ce tana daga sunayen muryoyi نعم Ehem, ibn shamin ya yanke da cewa ai sunan murya ne ba sunan fi'ili ba shi yasa na da guraren da shi ibn shamin yawa ibn malik raddi to نعم ثم قال da sannan yace أما شعرت yanzu ashe baka san أنا لا نأكل صدقة cewa mu iyalin gidan manzo ba sallallahu alaihi wasallama ba ma cin zakka ko ba ma cin sadaka مم.
tunda haramun ce a ce mu ci haramun ne a ce mu ci sadakar ko zakkar مم. باب الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم babu ba laifi don an ba da zakka ga waɗanda suke abeban ‘yantawar matan manzo sallallahu alaihi wasallam wata a cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam dan in tana da bawa sai ta ‘yanta wannan bawa ko tana da baiwa sai ta ‘yanta wannan baiwar to in an tashi raba zakka a iya ɗauka a bayar ga wannan abin ‘yantawar mata annabi sallallahu alaihi wasallam ko wannan abar ‘yantawar mata annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba laifi.
نعم حدثنا سعيد بن عفير حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال Ya ce, Abdullahi Abbasin ya ce, وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة Manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga wata akuya ta yi mushe, أوديتها مولاة لميمونة da aka ba da kyautar wannan akuyar ga wata abar ‘yantawar sayyida maimuna. A matan manzo sallallahu alaihi wasallam an ba ta ko daga cikin zakka.
قال النبي صلى الله عليه Manzala وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce, هل أنت فات بجلدها me zai hana ku yi amfani da fatar kwa iya jemawa ku ɗau fatar ku yi amfani da ita قالوا sai suka ce da manzo إنها ya ميتة rasulallah ai mushe ce قال sai manzo Allah ya ce إنما حرم أكلها ai abin da ya haramta dangane da mushen shine a ci nama amma a yi amfani da fatar wannan bai haramta ba kenan Ah, wannan hujja ce kenan ga wanda suka tafi akan cewa fatar mushe in an je me a iya kome da ita ko da sallah kenan a iya yi a kai akwai wanda suka ce gaba ɗaya ba daidai ba ne a yi amfani da fatar mushe نعم ba sai lalle a sallah ba ko a mema ba daidai ba ne saboda suna ganin wannan hadisin kamar mansuhi ne akwai wanda suka ce a a yi amfani da fatan mushin an jebe amma a wasu gurare ba a yi sallah a kai ba kamar wajen malikawa su suka ce ya halatta a yi amfani da ita a wajen ruwa a yi aje mai fatar mushe a yi salka ta zuba ruwa ko kuma a abin da yake busasshe ne aje mai fatar mushe a yi taiki na zuba hatsi tunda hatsi abu ne wanda yake busasshe ba ruwa ne da shi ba amma ba daidai ba ne a ce za a yi sallah ko za a yi takalmi a yi sallah da wannan takalmi to a wajen malikawa
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها a ya karɓo daga aisha allah ya ƙara yadda gare ta أنها أرادت أن تشتري بريرة للإتق cewa ita aisha allah ya ƙara yadda gare ta ta nufin ta sai barira don ta yanta ta
وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها amma iyayen gijin barira masu ita suka nufi cewa su sharɗanta wa aisha cewa ko da sun siyan mata da barira ta yanta amma walicin na barirar ba na ita aisha ba ne nasu ne نعم وذكر عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم man a sai da aisha ta faɗi wannan magana ga manzo sallallahu alaihi wasallam فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da aisha اشتريها kina da dama ki siye ta kya iya siyanta فإنما الولاء لمن آتقى wannan sharaɗi da suka yi ba sharaɗi ba ne wanda zai aiki a nan domin walicci ya tabbata ga wanda ya yanci Ah, wanda ya yanta bawa shine waliccin bawan ke kasancewa gare shi ba wani can daga baya ba ya ce a'a ai shi za a barwa tunda ke ce kika biya kuɗinki ya kika fidda kuɗinki kika biya su to kuma a ce wai waliccin ba naki bane ai ba za ta yi ba
قالت ta ce وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم kuma wato wannan abu na farko kenan da ya afku a cikin ita barera wanda ya zama ta shiri'i mai ɗorewa ila yawmil qiyamati Mm.
abu na biyu an kawo manzo sallallahu alaihi wasallam da nama مم. نعم فقلت nace هذا ما تصدق به على بريرة wannan abu ne da aka ɗauka aka bayar sadaka ga barira فقال manzo Allah ya ce هو لها صدقة eh shi a haƙƙinta sadaka ne ولنا هدية amma mu in ta ɗauka ta ba mu ai ta ba mu kyauta ne shi yasa in mun ci ba mun ci sadaka ba ne sadakar ta tsaya iyaka ita Ah, bayan nan in ta tasarrufi da wannan abin da aka bata sadaka to wannan abin ba a ce sadaka ta bayar ba نعم باب إذا تحولت الصدقة babu idan sadaka ta sauya ta fita daga zama wata sadaka
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن زرعين حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية الأنصارية ya karba ita hafsatu yar sirin نعم wato yar uwan muhammad ibn sirin wanda wasu suke cewa gaba ɗaya a tabi'ai ba kamata a tabi'ai mata ba kamata نعم to ta karbo daga umma adiya wato ita ce nusaiba mutuniyar madina Allah ya kare da a gare ta annaha qalat cewa nusaiba ta ce دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen Aisha رضي الله عنها Allah ya kare da a gare ta فقال هل عندكم شيء yace da Aisha akwai wani abu a wajenku فقالت لا Aisha ta ce ba wani abinci a wajenmu إلا شيء بأسر به إلينا نصيبة in ba a wani abu ba da nusaiba ita ce umma adiya dinnan da aka faɗa a baya ta aiko da shi zuwa gare mu من الشاة التي بأس- بأست بها من الصدقة daga akuyar da ka aika mata daga cikin awakan zakka
فقال manzala alaihi salatu wassalam ya ce نعم إنها قد sadakar بلغ wato محل- zakkar ta محلها.
kai inda ake bukata ta kai tunda ta kai inda ake bukata ta kai ta tashi daga sunan zakka ta sauya
حدثنا يا ابن موسى حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم cewa manzala sallallahu alaihi wasallama أتي بلحم تصدق به على بريرة an kawo masa nama da faffe wanda asalin naman nan nama ne da aka ba da shi sadaka ga barira faƙala manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce huwa alaiha sadaqatun wannan naman sadaka ne ita a gare ta wa huwa lana hadiyatun amma mu kyauta ce ta bamu shi yasa in mun ci ba mun ci sadaka bane mun ci kyauta ne
wa qala abu dauda abu dawud da yace an ba na shubatu an qatarata sami anas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallama mm, ya karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallama
babu ahadhi sadaqati min al-aghniya wato abu dawud din da ake nufi abu dawud da dayalisi na'am ba abu dawud mai sunanu ba Na'am.
wanda shi wannan abu dawud da dayalisi ya girmi mai sunanu Mm.
Eh, ya girma su buhari din ba na'am to babu an sadakati babin karɓar zakka min daga al-aghniya wanda suke masu hali wa turadu fil fuqara'i in ya so in an karɓa a mai da ita ga waɗanda ba su da shi wanda suke almajirai haythu kanu a duk inda suke Mm.
wato zahirin wannan yana nuna ashe buhari yana ganin ba lalle ba ne don za a raba zakka cewa sai a raba ta inda ta waje ba na'am a iya ɗauka daga wani gari a kai wani gari Ah, wanda wannan shi ne matsabar hanafiyawa a wajen hanafiyawa don zakka ta wajaba a kanka a wata ƙasa ka ɗau zakkan nan da ta wajaba a kai ka kai wata ni- wani nisan duniya to matuƙar dai ka bayar ga wanda ya cancanci a bashi zakka zakkar ta yi a haka din yayi amma zancen da yake ya fi inganci wajen shafi'awa da malikawa shine cewa haka din bai halatta ba illa iyaka su malikawa suka ce in ya zamo a wani gari can ba inda zakka ta waje ba ba an samu almajirai wanda bukatar su ta fi tsanani fiye da bukatar almajiran da suke garin da zakkar ta waje ba to a wannan a iya ɗiba mafi yawa daga zakar a kai gurin mabukatan in ya so kaɗan a raba a garin da ta waje ba amma dai ba a ce gaba ɗaya an ɗauke ta an kai wani waje ba wannan ba ba daidai ba ne ba za ta isa ba a wajen su malikawa zancen da ya fi inganci ma wajen shafi'awa na'am to حدثنا محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن السيفيين عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ya kama daga abdullahi bin abbasin allah ya ƙara yadda a gare su ƙala abdullahi bin abbasin ya ce قال رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam ya ce لمعاذ بن جبل ya ce da ma'azim na jabalin حين بعثه إلى yayin da ya اليمن aiki ma'azim na jabalin zuwa yaman إنك ستأتي قوم أهل الكتاب kai da sannu za ka je wajen mutane wanda tun da can an ba su littafi tun kafin zuwan ƙur'ani فإذا جئتهم idan ka je wajensu فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ka fara kiransu da farko zuwa su tabbatar cewa ba wanda ya cancanci a ce za a bauta wa in ba Allah ba وأن محمدا رسول kuma ya ce الله wani Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah فإنهم أداؤوا لك in بذلك sun yadda sun yi biyayya gare ka da wannan فأخبرهم to ka ba su labari أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات to sannan za ka ba su labari cewa Allah ya faranta musu salloli guda biyar في كل يوم وليلة addini da dare فإنهم أداؤوا لك in sun yadda بذلك sun yi biyayya gare ka da yin sallolin nan guda biyar فأخبرهم ka ba su labari أن الله قد فرض عليهم cewa صدقة Allah subhanahu wata'ala ya faranta zakka a kansu تؤخذ من da za a أغنيائهم rika daga masu kuɗinsu mawadatansu وترد a على فقرائهم mayar da ita ga wanda suke almajiransu فإنهم أداؤوا لك بذلك aka ce abin da yasa aka keɓanci almajirai da ambato a nan ko da yake fukara nan almajiran nan nau'i ɗaya ne daga cikin nau'o'i takwas da suka sa- cancanci zakka نعم inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina alaiha wal muwallafati qulubuhum wa fil riqabi wal muwallafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibn as-sabil to me yasa ba a faɗi sauran bakwai din ba aka ce ai saboda an faɗi masu kuɗi shi yasa waye muƙabilin masu kuɗi wanda suka talakawa kuma a galibi talakawa su suka fi yawa a cikin macancanta zakka نعم to wannan cewa tuhazu min aganiya ihim faturadu ala fuqara'ihim shine babban hujjar malikawa da shafi'awa a zancen da yafi inganci da gare su akan cewa zakka dole a raba a inda ta wajaba yanda aka faɗa a baya na'am fa in hum ada'u laka bi zalika idan sun yadda da haka sun yi biyayya gare ka da bada zakkar fa iyyaka wa kara'im to amwalihim ina hana ka daga ka ce sai ka darje sai ka darje a dukiyoyinsu in ka tashi karɓar zakar ba cewa za ka yi bara ka darje ba ka fidda dabbar da ta fi kyau a cikin dabbobinsu ka ce wannan za ka ɗauka a matsayin zakka ko duk wani abu wanda yake ya fi ka ce wannan za ka ɗauka a matsayin zakka ba haka ake ba matsakaici ake ɗauka ba a ce a ƙwari mai dukiya ba ba kuma a ce a ƙwari shi wanda za a ba zakkar ba shi yasa sai a ɗau wanda yake matsakaici in an ɗau matsakaici ba a ƙwari mai dukiya ba ba a nuna an so talakan ba ba kuma a ƙwari talakan ba ba a nuna an so mai dukiya ba to
wattaqi ka da'awatal mazlumi kiyaye addu'ar wanda aka zalunta wanda aka zalunta to ka kiyaye addu'arsa fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijabun ba wani tsari tsakaninsa da Allah addu'arsa lalle ba makawa sai an karba
babu salatul imami wa du'a'ihi li sahibi sadaqati babin cewa wanda yake shugaba in wani ya kawo masa zakar dukiyarsa to ya masa addu'a ya masa addu'a Mm.
haka ake nema Na'am.
kamar misali ya ce Allah ya baka lada dangane da abin da ka bayar Mm.
kuma Allah ya ma albarka ya sanya ma albarka a cikin dukiyar da ta rage a wajenka ko abin da ya kama da wannan Mm. wa qawlihi da faɗinsa wato abin da ya sa ya kawo du'a'i bayan ya ce salati na ne ya nuna cewa addu'ar in za a yi ba lalle sai an yi da lafazin salatu ba ka a ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi Allahumma salli ala ali abi aufa a na ce dole sai ai addu'a da lafazin salatu na da duk irin wadda aka yi yayi ehen shi ne fahimtar buhari kuma kenan abubuwa da yawa duk wanda ya ho- ya ya sawwaka ga mutum ne sai a ce yayi matakar dai ya ba da ma'ana yana wani yanzu ya ce yanzu za ka salatu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka ibrahimi ba ba ka salatu ba a'a bai gane ba ne don Allah ya koma wajen gaggan malamai ya gaya suka faɗa irin wannan zarar sauyawar lafazi ko kaka ba za a ce ai zai cuta ba shi yasa aka ruwaito daga gaggan sahabbai irin su sayyidina ali sayyidina abdullahi bin mas'ud sigogi daban-daban na salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san salati ibrahimin ba ne sai shi wannan na yanzu shine ya san salati ibrahimi ko ko sun sani amma tare da haka Allah ya mu- ya yi musu buɗi da wata siga ta salati kuma suke yin ta kuma suka bayyana ga mutane ba a ce duk sun yi ba daidai ba sai yanzu ne aka samu masani zai ce ai duk abin da aka yi ba daidai ba kaga ƙetare iyaka ne eh irin wannan ba abin da ke jawo shi illa ƙetare iyaka da rashin sanin manufar addinin ma gaba ɗaya to wa qawlihi da faɗin ubangiji khudh subhanahu min wa amwalihim ta'ala, sadaqatan kar- tudahhiruhum karbi zakka daga dukiyarsu zakkar da za ta tsarkake su mina zunubi daga zunubai wa tuzakkihim biha za ka daɗe su da ita zakka a nan na daɗa ne na'am wa salli alaihim kai musu addu'a inna salawatika sakanun lahum haƙiƙa addu'ar da kake musu tana jawo musu samun nutsuwa
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن عمرو عن عبد الله بن ابي اوفى قال ablan abi aufa ya ce كان النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance نعم إذا أتاه قوم بصدقتهم idan wasu mutane suka kawo musu zakkarsu قال yakan ce اللهم صل على آل فلان ubangiji kai a rahama ga iyalin wani
فأتاه أبي بصدقته sai ubana ya kawo masa tasa ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasa zakkar فقال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce اللهم صل على آل أبي أوفى ubangiji kai salati ga alayen abi aufa مم. باب ما يستخرج من البحر wato shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya iya addu'a da salati ga wani ko da wanda yake ba annabi ba amma mu a haƙƙin mu ce za mu yi wani addu'a da salati wanda wannan ɗin ba annabi ba ne ba manzo ba kuma ba wai mun yi ba ne gare shi saboda mun yi ga annabawa ko manzanni wato ba inda yake mun yi taba'an ba to mu a wajen mu a haƙƙin mu karahiya ne wanda haka ɗin shi ne zancen da mafi yawan malamai suke kai ehem a domin ko ba kome ma ya zama wasu bauɗaɗɗun mutane ne suke ɗaukan wasu da suke ganin wai su ne shugabanninsu suke ganin daidai ne a yi musu salati ko a yi musu salami irin yadda ake wa annabawa sai ce sayyiduna ja'faru sadiq alaihi salam ko sallallahu alaihi wanda wani ya zama tsari ne na ɓanna shi yasa ai an hane mu daga mu ce zami koyi da ma'abuta ɓanna yasa ba a yin salati in ba ga annabawa ba sai fa in ya zama taba'an lil anbiya na'am to
babu ma yustakhraju min al-bahari babu abinda aka fidda shi daga kogi irin ma'adinai da ake ɗoibowa daga cikin ruwa yaya hukuncinsu
wa qala ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi abbas ya ce allah ƙara yadda a gare su wannan hadisi mawqufi buhari ya kawo shi mu'allaki hadisi ne mawqufi tunda iyakarsa abdullahi abbas na'am illa iyaka wajen wasu za su ce ko da yake mawqufi ne lafazi amma marfu'i ne hukuma na'am tunda la'alla magana ce wadda ta wuce abdullahi abbasin ya faɗa gaba gaɗi lalle ya ji ne daga manzo Wa- kuma hadisi na wanda shi buhari ya kawo shi mu'allaki imami shafi ya kawo shi da isnadin kuma bai haƙi ya ruwaito hadisin ta kan imami shafi'i wato ta isnadin da yake ya bi ta kan imami shafi'i to abdullahi abbasin ya ce laisal ambaru bil kazi mm ambar da ake fidda shi daga ruwa mm ba rikazi ba ne da za a ce abin da ya wajaba a cikin rikazi ya wajaba a cikinsa na'am huwa shay'un da sarahu al-baharu shi ambar wani abu ne da kogi ya turo shi waje mm ambar abu ne wanda da asalinsa a ruwa yake mm to amma wani lokacin sai zama ruwan ya turo shi waje har a ɗiba a, yana daga nau'o'in turarurruka ko to wa qala al-hasanu hassan albasari ya ce fil ambar wal lu'lu'i al-khumsu yato masana asirrai na turarurruka da makamantan wannan sukan ce a wanda zai fito da daddare ya shafe fuskarsa da amba ko ya ɗauki ambar ya fito da shi haka to haka ɗin kariya ce cewa ko da ya gamu da wani aljani a shirari to ba zai taɓa shi ba eh haka masana asirrai sukan faɗa ko to da wa qala Hassan al-hasanu Basri ya faɗa fil ambar wal dangane lu'lu'i da ambar al-khumsu da lu'ulu'i cewa ai abin da yake akwai za a kasa biyar a ba da kashi ɗaya ya zamo kenan me kamar rikazi hukuncinsa ɗaya da rikazi cewa za a bayar da a kasa biyar ne a ba da kashi ɗaya mm to wa inna ma ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil rikazi al-khumsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci da cewa akwai humusi ne a cikin rikazi Ah, Laiba- wato wannan kamar shi Buhari yana yin radde ne akan fahimtar nan ta Hassanul Basri na'am wanda yace a sai an ba da humusi yace ai manzo Allah cewa yayi rikazi rikazi ko menene shi shine abinda mutanen jahiliya suka binne in wani ya tono shine za a ce ya kasa biyar ya ba da kashi daya
laysa fil ladhi yusabu fil ma'i ai rikazi ba abin da ake samu ne na ruwa ba
wa qala al-laysu domin abin da aka fito da shi daga ruwa a lugar larabci ba a kiran wannan rikazi lesunu sadin ya ce ɗaya daga cikin gaggan malamai Mm.
Eh, wato abokin imamu malik wanda yake mutumin misra ne ya riga imam malik wafati da shekaru hudu ko shi ya wafati hijira ta ɗari da saba'in da biyar malami babba kuma ɗan kasuwa na gani na faɗa Eh, eh, na- wanda yake yana da wadata yana kuma da alheri to
حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمزة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى ya الله tabbata daga عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wasallama أن رجلا من بني wani mutum daga إسرائيل banu isra'ila سأل بعض بني إسرائيل ya tambayi wani a cikin banu isra'ilan بأن يسلفه ألف دينار ya ba shi rancen dinari dubu فدفعها إليه sai shi wanda aka tambaya rancen ya ɗau dinari dubin ya ba shi فخرج في البحر a bayan sun yi magana shi wanda zai bayar ya ce kafin in baka ina so ka kawo min shaidu da zan ba su a gabanka su tabbatar na baka bashin da sai shi wanda zai karɓar ya ce yi wata shaida kake nema bayan shaidar Allah ai Allah yana ganin mu ne da kai sai ce gaskiya ne Eh, ya ce to kawo min wanda zai lamince ka cewa in ka kasa biya shi zai biya ba ce Allah ya isa mai lamunta eh ka bani man kowan biya ka ba Allah ai zai biya ka sai ce gaskiya ne sai ya dau dubin ya bashi sai kuma wannan fa da fa ilaihi ya ba da ita gare shi فخرج في البحر shi wannan wanda aka ba rancen dubin nan ya hau ruwa ya tafiya nesa فلم يجد مركبا sai wakacin da aka yi za a biya kudin nan da ya zo bakin ruwa ga kudin sun samu manufarsa ya sami jirgin ruwa ya hau ya kai wa mutumin nan da ya bashi rancen nan kudinsa amma kuma sai ya rasa jirgin da zai hau
فأخذ خشبة shikenan sai ya ɗau itace ya فنقرها kankare tsakiyarta ya kankare ya kankare tsakiyarta فدخل فيها ألف ya دينار shigar da dinari dubu a ciki فرمى kuma ya بها في rubuta البحر takarda ya hada da kuɗin sannan ya ɗaure wajen ya jefa a itacen nan a cikin ruwa a kogi فخرج الرجل الذي كان أسلفه yana nufin cewa Allah ya sa da dukiyar nan gane ita shikenan shi kuma wanda ya ba da bashi da ya ga ajalin ya zo sai ya fito bakin ruwa ko Allah zai sa wanda ya ba bashi ya zo ya biya shi kuɗinsa
فإذا بالخشبة yana bakin ruwa sai ya ga itace ya zo bakin bakin ruwan ya zo gefen ruwan yana eh, t- wato a kan ruwan yana yawo a kan ruwa فأخذها لأهله حقبا sai ya ɗauki itacen nan ya ce ai wannan an je gida a samu na faskarawa a yi abinci ya ɗauke ta ga iyalinsa a matsayin itacen wuta فذكر الحديث ya ambaci maganar wanda nan gaba za a kawo shi a babul kafala
فلما نشرها وجد المال yayin da ya yanka itacen sai ya ga ga kudin a ɗaure yadda aka yi ga takarda kuma Eh, ga kuma takarda to باب في ركاب الخمس babin kan rikazin humus cewa ana ba da humusi a cikin rikazi wanda Allah ya sa ya tsinci rikazi to abinda zai ya kasa biyar ya ba da kashi daya kuma shi wannan ba wai sai ya shekara ba yana gani yana gani abinda ya fi wajibi a kansa ya ba da humusin
وقال مالك وابن إدريس a imam malik da imamin shafi suka ce الركاز rikazi دفن الجاهلية shine abinda jahiliya suka binne
في قليله وكثيره الخمس a wato da kaɗansa da mai yawansa duk abin da ake ana kasawa biyar ne a ba da kashi ɗaya
وليس المعدن بركاز ma'adini shi wannan ba rikazi ba ne
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم a wato shi cewa rikazi ba sai ya kai nisabi ba akan haka abu hanifa yake akan haka imamu malik yake akan haka imamu ahmad yake imamin shafi'i da can san da yake iraq shi ma akan haka yake amma da ya dawo misra ya sauya fatuwa ya ce humusin nan ba ya waje ba a cikin rikazi sai fa'in rikazin ya kai nisabi Ya sai fa'in rikazin ya kai nisabi sai fa'in ya zamo shi wanda ya sami rikazin yana da wata dukiya wanda in an hada da rikazin nan za ta kai nisali to sannan sai ya fita wa da rikazin humusin nan walaisal ma'adin ma'adini bai zama bi rikazin rikazi ba Eh, ma'adini binnewa ce ta Allah rikazi ko binnewa ce ta mutane
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wanda nan gaba za a kawo shi da isnadi anan Buhari ya kawo shi mu'allaki amma zai kawo isnadin sa nan gaba
fil ma'adini jubarun dangane da wanda ya mutu karkashin ma'adini mutum ne yana haƙo ma'adini ko da ma'adinin wani ne ya surce shi akan ya haƙo wani ya sami riyami na zinare sai ya ɗauki wani aiki cewa ya ringa haƙo zinarin nan za a biya shi ana cikin haƙa ba sai rami ya faɗa ba har ya danne wannan mai haƙan ya mutu to wannan ba za a ce shi wanda ya bashi aikin sai ya biya diya ba domin ba shi ya kashe shi ba ma'adini ne ya kashe shi shi ko ma'adini duk abin da ya- ya tashi a banza ba a cewa a- a biya diya to wa fil rikazil khumusu Ah, wato kuma ana ba da humusi a cikin rikazi ana ba da humusi a cikin rikazi
wa akhadha umar bin abdul aziz min al kaga shi ma'adini min kulli manzala yatini ya hamsatan bambanta tsakanin ma'adini da rikazi na'am Ehem, bai ce wa fihil humusu ba wa fil rikazil humusu Mm.
umar ibn abdul aziz halifa adali Mm.
ya rika daga ma'adinoni min kulli mi'ataini hamsa cewa a karbi dirhami biyar a cikin dukkan dirhami mai tas
wa qala al hasanu hassanul basari ya ce ma kana min rikazin fi arar al harbi duk abin da aka tsinta na daga binnan jahiliya irin abu da mutanen jahiliya sukan binne akan samu wasu al'ummun da haka kawai sukan ɗau dukiya su haɗa waje ɗaya su haƙa ƙasa su binne wasu kuma galibi sukan yi haka ne tare da gawawwakin waɗanda suke nasu sai a haɗa gawa da dukiya a binne cewa ai shi wanda ya mutum wanda ya isa ne ko wanda ake ji da shi ko kuma ga kuɗi nan ko a can gaba ma za a bukata ai ya ɗauka ya kai shi ko don ya zamo Allah ya sa wani ya gano wannan ah, idan wani ya gano wannan to wa wato eh, shi eh, wato in in ji Hassanul Basri yace idan a ƙasar da take ba ta musulmi ba ce ƙasa ce wadda tsaka- ma- ma- tsakanin mutanen ƙasar da musulmi ma yaƙi ne shine ta zamo arul harbi Na'am.
fatihil humusu Na'am.
za a kasa biyar a ba da kashi ɗaya
wa ma kana fi arar al silmi fa inda fihi yake ko a zakatu.
ƙasa ce wadda ake ta sulhu wadda mutanen ƙasar ko da ba musulmi ba ne amma tsakaninsu da musulmi akwai yarjejeniya cikakkiya to irin wannan rikadin da aka samu za a ba da zakka ne wadda aka saba wato rubu'ul ushiri Mm.
Ah, ibn al-munzir malamin nan babba yake cewa a iyaka karatunsa bai ga wanda ya faɗi irin wannan maganar ba in ba shi hassanul basari ba cewa wannan maganar ba a karɓo ta daga wajen wani malami ba in ba shi hassanul basari ba
wa in wujidatil luqdatu fi arar al aduwi idan aka samu tsuntuwa a ƙasar abokan gaba ko wa fa'arifha in wa- in wujadat din daidai ne amma akwai ruwayar cewa wajatta a yanda abul waqati ya ruwaito kenan a kasar abokan gaba fa'an rifa to kai da ka samu tsuntuwar a kasar kafiran nan da ake yaƙi da su abinda yake wajibi a kanka kai cigiyarta domin ta yi ya zamo ta musulmi ce Mm. wa in kana min al aduwi idan ko an tabbatar ai ba ta musulmi ba ce gaba ɗaya lalle ta kafirai ne wanda ake yaƙi da su fa fiha al to khumusu a sannan ba bukatar sai an yi cigiya kai da ka tsinta sai ka kasa biyar ka ba da kashi ɗaya
wa qala ba'dun nasi wani a cikin malamai ya ce a nan wa yake nufi abu hanifa nan shi ne farkon wajen da buhari ya ambace abu hanifa da irin wannan siga A gurare da yawa a littafin nan nasa in zai kawo magana abu hanifa musamman wadda shi yake ganin ai ba daidai ba ce sai ya ce wa ƙala ba'arun nasu tunan ne farkon wajen da ya fara ambatansa da irin wannan siga
al-ma'adinu rikazo ya ce wai ma'adini rikazi ne misalu difnil jahiliyati daidai yake da irin abin da jahiliya suka binne li'annahu yuqalu wai masu faɗa haka suka ce domin akan ce arkazal ma'adinu a wato ma'adini ya tabbata idza kharaja minhu shay'un idan wani abu ya fito daga gare shi alkazal ma'adin wani abu ya fito daga gare shi ya tabbata wani abu ya fito daga gare shi qila lahu to shi wannan mai faɗar wannan magana ga abin da za a ce masa don a nuna masa cewa fahimtarsa akwai kuskure
qad yuqalu liman wuhiba lahu shay'un akan ce ga wanda yake an ba shi kyauta aw rabi'a riban kasiran ko ya sami riba riba mai yawa aw kasura samaruhu ko kuma 'ya'yan itatuwansa suka yi yawa arkazta ka samu lalle kai ma ka samu to Sun tunda za a mana- amfani da kalmar arkaza a nan ashe sai a ce duk wa'annan rikazi ne sai a ce humusi za a bayar a'a ai ba haka abin yake ba shi yasa abu hanifa a nan a ganin buhari ya yi bahaguwar fahimta
thumma naqada sannan shi mai faɗan maganan nan ya zo shi da kansa ya warware maganar da ya faɗa a baya ya warware tufkarsa wa qala ya ce la ba'sa an yaktumahu wa la yu'addi al-khumsa ba laifi wanda ya samu rikazi ya danne kayansa ya ɓoye kada ya nuna wa mai karɓar zakka in ya so ba sai ya ba da humusin ba
حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب Mm.
وعن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم to قال ibnu baddali ɗaya daga cikin gaggan malikawa wanda suka yi wa wannan littafin sharhi ya ce wannan magana da buhari ya kawo a nan ai da gyara a kai ai abu hanifa ba haka ya ce ba نعم bai ce duk wani rikazi ko wani ma'adini a iya ɓoyewa ba abin da ya faɗa shi wanda Allah ya sa ya samu ma'adini idan yana wani hali na bukata ko da ma'adinin nan da ya samu ya kai nisari ko bai kai ba to amma zama yana wani hali na bukata to ya iya ɓoye kayansa ya yi amfani da shi saboda shi yana ganin cewa baya tsari na musulunci duk musulmin da yake bukata ai wajibi ne a tallafa masa daga baitul mali tunda shi ba a tallafa masa daga baitul malin ba to abin da ya samu wanda in ya bayar karshen ta za a kai baitul malin ne meye nasa na ya bayar yanda aka danne nasa shi ma ya danne Eh, shi eh, shi yasa ba wai yanda Buhari ya fahimta ne gaba ɗaya ba in ji shi Ibn Baddali ɗaya daga cikin gaggan Malikawa to
نعم
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عن ابن ابن شهاب شهاب عن عن سعيد سعيد بن مسيب بن مسيب وعن وعن ابي أبي سلمه بن سلمة بن عبد عبد الرحمن الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال shi ibn shabi zuhuri ya karbo hadisin daga wajen mutum biyu ya karbo daga sa'id ibn musayyab wanda shi an gamu yana cikin fuqaha usawatu na madina ya karbo kuma ma hadisin dai daga abi salama ibn abdurrahman ibn auf wanda shi akwai wasu daga cikin malamai da shi ma suke lissafa shi a cikin fuqaha usawatu na madina eh, wato duk su biyan da sa'idun musayyabin da abu salamata sun karbo hadisi wajen abu huraira sun karbo hadisi wajen abu huraira Allah ya kare da gare shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الأجماع جبار dabba abin da ta yi banza ne dabba matukar ba wani ne a kanta ba ba wani ne ya kwaikora ta ba ba wani ne yake janta ba sai ta samu wani ta masa aika-aika to ba a cewa sai mai ita ya biya diya Eh, matukar dai ba wadda ta saba haka ba ne ko ta nuna za ta yi amma mai ita yake ɗaukan mataki don a wannan halin ne za a ce ya biya amma a'a haka kawai abin afuwa yi dokin nan bai saba cizo ba ko kai ɗauki ga mutane yana yawo lami lafiya ya huce mutane su wuce rannan haka kawai sai ya buɗe baki ya sa haƙora ya gatsa kan wani wanda aka ba gatsa kan nasa ya mutu to ba za a ce mai dokin nan sai ya biya diya ba sai dai inda mun ta farko dokin ya fara nuna alamar zai haka aka wa mai shi magana cewa dokin nan naka yana neman ya ɓanna ka san matakin da za ka ɗauka tun kafin yi amma sai ya shiru ya banza to a wannan halin fa za a ce sai ya biya tunda dai an faɗakar da shi an ganar da shi ya ki ɗauka
walbi'ir jubarun rijiya abin da ya faru a cikinta banza ma'ana ba za a ce mai rijiyar sai ya biya ba da wani zai kira wani mai yasa cewa zo ka yashe rijiya aka yi shi mai yasa yana cikin yasa ba sai bangon rijiyar ya faɗo masa ba ya mutu to ba za a ce mai rijiya sai ya biya diya ba
wal ma'adinu jubarun ma'adini ma abin da ya faru a cikinsa banza wato ba maganar sai an biya
wa fil rikazil khumusu ana ba da humusi wato kashi 20 cikin 100 a dangane da rikazi
na'am babu qaulin lahi ta'ala wal amilina alaiha ko a tashi ne ko da da saura da yawa to ai sai ka nan na ta miki arba'in.